الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ذنبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نفسه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد أسرته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شرع زوجا جمادا أولى هجرا من زر الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة دريه بالثلاثين دبير الله تحين إيكنسا يا بام كيكو domin ci gaba da wannan darasi na mako-mako da muke gabatarwa a wannan masallaci masu shaiki Muhammad ibn Abdul Wahhab alayhi rahmatullah a wannan littafi mai albarka asilatun qadat shabab ash-shi'a ila al-haq littafin da yake bayani akan addinin shi'a da kuma yadda suka saba ma addinin musulunci ta hanya ta tambaya za mu tashi tambaya ta saba'in da tara malam ya ce yadda shi'a ɗan shi'a suna riyawa suna faɗi anna mu'awiyah da rabi Allahu anhu kana kafiran murtadda suna cewa ta gidna mu'awiyah suna fi suyana rabi Allahu anhu ma kafiri ne shi kuma ya ridda domin ka'idar ɗan shi'a ita ce sun tabbatar a cikin littafansu kamar yadda majalisi yake faɗa a cikin ɗaya daga cikin littafansa yake cewa lamma mata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam irtadda jami'un nasi illa sab'ata rijali akwai riwaya ta zo da sab'a akwai riwaya ta zo da hamsa akwai riwaya ta zo da kasama da haka a wajen yan shi'a gabaki ɗayan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sai waɗanda ba su wuce adadin yatsu ba yawan adadin yatsu ba su kaɗai ne suka tabbata a musulunci kamar sayyidina ali radiyallahu anhu sai ƴaƴansa guda biyu al-hasan da al-husayn radiyallahu anhu ma sai al-miqdad ibn al-aswad sai abu dharr al-ghifari sai ammar ibn yasir sai abu musa lashari waɗannan su ne a wajen yan shi'a sahabban da ba su yi ridda ba amma duk wani wanda ba su ba to sun yi ridda gaba gaba a cikin waɗanda suka yi ridda a wajen yan shi'a ta gidu na muawiya su da abin duniya wanda sai su na muawiya kamar yadda aka sha bayani yana ɗaya daga cikin kasabatul wahyi yana cikin waɗanda suka rubuta ma annabi sallallahu alaihi wa sallam wahayi wahayin nan alwahyul matlub wato alƙur'ani kenan da kuma sunna to in shi'a suna cewa sai na muawiya ya kafirta suna cewa dama can ba musuluncin gaske ba da shi da mahaifinsa abu sufyan da mahaifiyarsa hindu bintu utba dukkanin su sun shiga musulunci ne kar Allah tsawa sun shiga musulunci ne ba yadda suka iya saboda haka suka musulunta annabi na rasuwa sallallahu alaihi wasallam sai suka koma ruwa suka yi ridda haka yin shi a suke ambatawa kuma ba sa ɓoye wannan ba sa jin kunya su faɗi haka to sai malam ya ce in sun ce haka sayyiduna muawiya tuna abi sufyana radiyallahu anhu ba yi ridda to wa yalzamuhum to abinda zai lazumce su tilas akan su law kana al-amru kama yaquluna da al'amarin ya zama kamar yadda suke faɗa cewa sayyiduna muawiya ibn abi sufyan da ya ridda to ya zama tilas akan yan shi'a al-qadahu fi ali wa ibnihi al-hasan radiyallahu anhuma to da kai tsaye suna sukar sayyiduna ali ne kuma suna sukar sayyiduna al-hasan dansa radiyallahu anhuma idan yan shi'a suka ce sayyiduna muawiya ya kafirta to kai tsaye wanda suke suka suke jefa ma bom na tuhuma shine sayyiduna ali ibn abi talib da kuma ɗansa sayyiduna al-hasan radiyallahu anhu malam zai yi bayani shi ya ce wa tawbihu hada yadda za a wawwara al'amarin shi ne an yakuna aliyun maghluban min al-muqtadi kenan sayyiduna ali radiyallahu ta'ala anhu an ci nasara a kansa kuma waɗanda suka ci nasara a kansa masu ridda ne domin da al'amari ya kai ya kawo sakiduna an radiyallahu ta'ala anhu yace ma sayyidina muawiya to yanzu abin da za a yi kai ka je ka ci gaba da mulkin bangaren biladu shami ni kuma in ci gaba da shugabantar sauran garuruwan musulmai babban birni na shine kufa mun sha wannan bayanin abin da ya faru da aka kashe sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu waɗanda suka kashe sayyidina Usman ibn Affan sun zo daga garin Kufa sun zo daga garin Basra sun zo daga garin Masar da Kufa da Basra dukkanin su suna Iraki su suka zo suka kashe sayyidina Usman ibn Affan da suka kashe sayyidina Usman ibn Affan sai aka yi masa sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu mubaya'a waɗannan da suka kashe sayyidina Usman ibn Affan sai kuma suka dawo suka zagaye sayyidina Ali radiyallahu ta'ala an wannan wasu abubuwa ne da Allah ya kaddara su faru ba a daɗi Allah ya jarraba al'ummar musulmai tun a wannan lokacin da wannan waɗannan lalatattun mutanen da suka kashe sayyidina Usman ibn Affan sai suka zagaye sayyidina suka hana sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu kata'us na ya fitar da su domin su ne masu kisa su ko suka zo suka zagaye shi shi kuma shi ne khalifa sai na mu'awiyar ibn abi sufyan shi kuma yana da dangantaka da sakiduna Usman domin dukkanin su yan banu umayya sai ya ce ma sayyidina ali shi ba zai ma sayyidina ali mubaya'a ba ba dan bai yadda da cewa sayyiduna ali shine khalifa ba a'a hujjarsa ita ce sai sakiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu ya fitar da mutanen da suka kashe sayyidina Usman ya yanke musu hukunci sannan zai masa mubaya'a a matsayin sa na dan uwan sayyidina Muawiya Usman shi kuma sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu yace a'a kage yanzu gano mutanen da suka kashe sayyidina Usman ibn Affan yana da wahala sun riga sun cakuɗe da mutane mai laifi kuma ba karab da garaje ake kama shi ba abin da ya kamata a yi ka zo ka mun mubaya'a mu haɗu mu yi ƙarfi sai mu samu waɗannan mutanen a yanke musu hukunci sai na muawiya ce a shi bai ga bai ga fahimta haka ba in dai sai na ali na sanya tabbatar da cewa shi khalifa ne to aikin farko a kanta shine ya yanke ma waɗanda suka kashe khalifa kafin sa hukunci to wannan ya jawo aka samu rigingimu tsakanin sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu da sayyidina Muawiya radiyallahu anhu a gefe guda wanda ta kai haske da aka yaki aka yaki aka yakoka guda biyu yaki na farko ana ce masa ma'arakatu saffai yaki na biyu ana ce masa ma'arakatu jamal to bayan an yi waɗannan yakokan sai sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu sai ya ce masa sayyidina Muawiya to tun da dai taki taki taki cinyewa gashi ana ta zubar da jinin musulmai kuma ni da kai mu ne sanadiyyar wannan ka je ka ci gaba da rike bangaren ka ni kuma da rike ci gaba da rike bangaren to shine nan ma ne ya kama da wannan sai idan in shi a sun ce sai dina muawiya ya yi rinda kuma shi ba musulmi bane ya kafirta to kenan sai dina ali radiyallahu ta'ala anhu masu rinta kafirai sun ci nasara a kansa tun da gashi daga baya ya ce ya yadda sai da na mu'awiya ci gaba da rikon bangarensa na sha siriya shi kuma ya ci gaba da rike bangaren kufa da sauran zuruwan musulmai kun fahimta abin da malam yake son ya kai mu gare shi wa anna al-hasan qad sallama amra al-muslimin ila al-muhtadin sannan shin yan shi'a suna cewa sayyiduna al-hasan بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما يعني الامر المسلمين اهل قاصر التكينا يومن اي سيدنا الحسن كان سيدنا علي رضي الله تعالى عنه باين ان كان سيدنا علي سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ya ci gaba da rukun bangarensa zai ci gaba mana daga baya ya ci gaba da rukun bangarensa yana kuka shi kuma sai na mu'awiyar radiyallahu ta'ala anhu dama shi ne gwamna a biladun sha shi ke nan sai hawari jawa wanda dama biya sai na alimi radiyallahu anhu yan shi ne su sai suka ce to yanzu su ba su ma tare da sayyidina Ali tun da sayyidina Ali ya da ai sulhu to su a wajen su ya zama kafir Muawiya ma ya zama kafir Abu Ibn Al-As radiyallahu anhu shi ma ya zama kafir to daga duk hukuncin waɗannan hukun shine a yanka a kashe su wanda ya tafi kashe sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu shi ya sa a asara sai ya ci nasara ya kashe sayyidina Ali Abdurrahman ibn Muljam al-Muradi an sha faɗin shi ana in ba mu manta ba to bayan nan shi kenan sai mutanen Kufa suka ce to sun ma sayyidina al-Hasan mubaya'a a matsayin dan sayyidina Ali su kuma mutanen Bilal Shami sai suka ce sun mace da na mu'awiyar mubaya'a sai ya zama ana da halifofi guda biyu a daular musulunci kuma kowannen su yana da faɗa a ji to dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya mace na alhassan shaida wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sayyidina alhassan yana dan yaro ya daga shi yace inna ni hadha sayyidu wa sayuslihu Allahu bihi بين فئتين عظيمتين من المسلمين shi wannan dan nawa wato jika jikan dan nawa shugabani da sannan Allah zai yi amfani da shi domin samun sulhu tsakanin manya-manyan kungiyoyi guda biyu na musulunci waɗanda ba sa shiri hakan ba wanda ya sa sai na alhaka sai ya tashi ya tafi haddila bisha ya je ce ya zo ne ya mutu na mu'awiya mu baya domin a samu tauhidu kalimatin musulmi al'ummar musulmai ta dunkule ta zama abu daya ya miƙa hannunsa ya ba sai na mu'awiya tabba cewa ya yi sai na mu'awiya ya zama shi ne khalifan musulmai gabaki daya shi kuma ya dawo ya ci gaba da rayuwarsa a kufa har lokacin da Allah madaukakin sarki ya kaddara aka sa masa guba a cikin abinci ya ciyar duk waɗannan labarika ne marasa daɗi sun faru ga al'umman musulmai Allah madaukakin sarki ya kaddara domin ya jarraba al'umma kuma duk waɗancan abubuwan da suka faru a da su ne cikin muhayyar duk waɗancan fitilan da Allah ya kaddara suka abu to su ne fa har yanzu muke girbar abubuwan sakamakon su muke girba har yanzu dama manzo Allah kuma ya ce idan aka buɗe wata kofa ta fitina ba za a rufe ta ba har tashin alkiyama sayyidina Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu shi riwaya shi ne sai sayyidina Umar ya tambaye shi sai ya ce wannan kofa buɗe ta za a yi a hankali au au yuktar a yuktahu au yuktar kofar nan za a buɗe ta ne a cikin natsuwa ko ko kalla ta za a yi sai sayyidina Hudaifa ibn Yaman sai ce wal yuktar ai sallaqu fada'i mai riwaya yace fa fahima Umar annahu al-bab sai sai na Umar ya tunci shine kofa idan aka bude kofar kashe sai na Umar to shikenan wannan kofa kuma ta bude aka kashe sai na Umar aka kashe sai na Usman aka kashe sai na Ali haka haka ga ina har yanzu halin da musulmai suke ciki a yau wannan tasir in za ka yi tarihin ƙungiyoyi mutumin da ya san tarihin alfi'aq ƙungiyoyi na ƙasa to sai ya koma baya duk suna da asali daga wancan waccan fitina ita ce ta haifar da wannan Allah ya kaddara ma al'ummar musulmai haka cikin roƙon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma ubangiji manzon Allah sama ya roƙi Allah madaukakin sarki abubuwa guda uku Allah ya amsa masa guda biyu kuma ya ce a'a to wanda bai amsa masa ba shine yace na roki Allah madaukakin sarki kada ya sa fitilu a tsakanin al'umma ta Allah ya ce sabaqa al-qadru du'aaka qaddara ta riga ba ce ta gabaci addu'arka cikin addu'ar da manzon sallama yayi Allah ya ansa ya roki Allah madaukakin sarki kada ya halakar da al'ummar mu al'ummar ta gabaki daya Allah ya amsa sannan ya roƙi Allah madaukakin sarki kada Allah madaukakin sarki ya ba kafirai galaba akan musulmai gabaki daya a ce musulman duniya gabaki daya kafirai sun samu galaba a kansu Allah ya amsa masa wannan addu'a addu'o'i guda biyu Allah ya amsa masa amma wannan addu'ar ta ƙarshe ta cewa kada Allah ya sa rigingimu tsakanin al'ummarsa Allah ya ce "Mm-mm." saboda jarabawa ce gare mu wanda ya tsaya ya karanci abin da Allah sallama ya tsaye da mu a kansa sai ya tsira wanda kuma ya kauce ma abin da Allah sallama ya karantar da al'ummarsa ya bi kungiyoyin bata to shi ke to asali ke to shi ne nan ma da yake ce mana kenan idan aka ce sai zina mu'awiya kamar yadda 'yan shi'a suke ambatawa cewa ya yi ridda to abu biyu na farko sayyidina alhassan sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ai daga baya an ci rinjaye a kansa waɗanda suka samu rinjaye a kansa shi ne sayyidina mu'awiya sannan ɗansa sayyidina alhassan da kansa ya je ya miƙa kansa ya ba da tabba da sayyidina Muawiya to shin sayyidina Ali radiyallahu anhu a matsayin sa na musulmi mai imani wanda in shi a shi kadai ne musulmi a wajen su a cikin sahabbai ko a cikin al-khulafa da aka yi guda hudu to shin Allah madaukakin sarki ya dora murtaddai waɗanda suka yi ridda akan sa kenan sannan al-Hasan radiyallahu ta'ala anhu ɗansa da ya je ba da tafka ga sayyidina Muawiya shin ya san sayyidina Muawiya ya yi ridda kuma ya miƙa masa khalifancin musulmai kenan kai tsaye ɗan shi'a suna sukar sayyidina ali kuma suna sukar sayyidina muawiya sayyidina al-hasan radiyallahu anhu ina jin mun gane shine sai ma ne ce bainama najidu anna khalid ibn al-walid qad haraba al-muqtadin a daidai lokacin da shi kuma sayyidina khalid ya yaki murtaddai zamana abi bakr wa qaharahum a zamanin sayyidina abubakar sayyidina khalid ibn walid sayyidina khalid ibn walid yana da tarihi a musulunci sayyidina khalid bai musulunta ba sai a shekara ta takwas bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ya kokan da aka yi su kafin yakin mu'uta a shekara ta takwas to sayyidina khalid ibn walid yana cikin rundunar kafirai duk wannan da aka ba musulmai to da shi aka yi ta a yakin uhud yana da tarihi sosai a yakin Uhud amma sai ga shi Allah madaukakin sarki ya ya sa shi ya musulunta dama manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa a wani hadisi yace Allah madaukakin sarki ya zahabu rabbuna ar-rajulayn yaqtulu ahaduhuma al-akhar wa kilahuma min ahli al-jannati shi Allah yana dariyar wasu mutane guda biyu ɗaya zai kashe ɗaya amma dukkanin su kuma yan aljanna kaga akwai hadisin da manzo ya ce idan taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi nar idan musulmi da musulmi suka yi fito na fito da takobi to dukkanin su yan wuta ne da wanda aka kashe da wanda yake san dukkanin su yan wuta ne sai sahabbai suka ce hadha al qatil fa ma babu al maqtul shi dai wanda yake samun tallafin sa ya cancanta shiga wuta to shi wanda aka kashe kuma me laifin sa sai musulmi ce innahu kana harisan ala qatl sahibihi ai shi ma burin sa shine ya karwanta sai aka karshi to amma sai ga wannan hadisin kuma manzon sa yana cewa ubangiji subhanahu wata'ala yana dariyar wasu mutane guda biyu ɗayan su zai kashe ɗaya kuma dukkanin su yan aljanna ne to sai manzon Allah sama ya fassara ya ce ɗayan da zai kashe ɗayan kafiri ya haɗu da musulmi sai ya kashe musulmi a yaƙi shi kuma daga baya sai ya musulunta dukkanin siyan aljanna ka gani ko fa qatiluhum minhum wa qatiluhum wa kilahuma fil hashri maghdumani da wanda ya kisan da wanda aka kashe dukkanin siyan aljanna to sai na kalli na cikin waɗanda suka faɗa a cikin wannan hadisin to daga sai na kalli ya musulunta a shekara ta takwas shi ke nan sai yakin mota ya taso yakin mota kamar yadda wasu malaman sira suke ambata dalilinsa duk da akwai wasu malamai da suke raunana isnadin wannan sababin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aika da wasiƙa da ɗan saƙonsa zuwa ga sarkin hakimin sarkin rumawa a mukuta mota wajen jaziratul arab ne baya cikin tsibirin larabawa shikenan a ka'ida ta duniya ba a kashe ɗan sako ambasada ba a kashe shi har yau ka'idar duniya kenan a duniya haka ake tafiya ba a kashe ambasada to sai aka kashe ɗan sakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan abin ya tayar mu da manzon Allah sama hankali manzon sai ne ce wallahi sai an yake su manzon sama ya shirya rindina mai yawa aka ce a fita a tafi yaki suka fita aka samu manzon sama ya nada musu shugabanni guda uku na farkon su shine sayyidina zaid dan harita yace idan an kashe shi sayyiduna ja'far ibn abi talib ya karbu tuta idan aka kashe sayyidina ja'far sai sayyidina abdullah ibn rawaha ya karbu tuta dukkanin su a yakin aka kashe su shikenan fa mai riwaya kamar yadda yazo a cikin sahih bukhari sai ce fa akhadha liwa'a khalid min ghairi imra sai sai na khalid ya karbi tuta yaga ana ta kashe musulmai ana ta diban gawa musulmai sai kawai ya karbi tuta min ghairi imra ba na kashi aka yi ba manzon sama kuma yana zaune a madina Allah na nuna masa majigin abin da ke faruwa a mu'ta duk waɗannan da aka kashe sai manzon sama sai da ya ba da labarin su shi Allahu akbar istushdida zaidun shi Allahu akbar an kashe sai zaid can kuma sai manzon sama ya ce sake yin kabbara sai ce Allahu akbar akhadha liwa'a ja'far ja'far ya dan tuta can kuma sai ya sake ce Allahu akbar istushdida ja'far to shine har aka kawo kan Khalid sai ce bayan an kashe sayyidina Abdullah ibn Rawaha sai ce akhadha liwa'a sayfun min siyufillah ke wani takwabi daga cikin takubban Allah Khalid bin Walid radiyallahu anhu ya dauko ta to sayyidina Khalid sai ya dabara irin ta sojoji kwararrun sojoji domin shi soja ba kai ana son yanzu ya nuna karfi bane akwai dabara ana son strategy ana son strategy na na tsaro da iya mu'amala da magabta soja idan ya shigo ya ga mai laifi to ko kwararren ɗan tsaro wanda aka masa tirenin na tsaro in ya ga mai laifi yana gane yana gane shi da fuskarsa da ya mishi magana kuma zai fara fari to sai na Khalid ya dabara ya rika kwace sojojin musulmai yana tura suka koma Madina aka daina kashe su kuma ba a gane cewa guduwa suka yi ba to bayan tun daga nan sai sai na hali ya zama duk yakin da za a yi da shi za a tafi cikin waɗanda suka fito fili suka ba da gudunmuwa a wajen yaƙar waɗanda suka yi ridda bayan annabi sallama ya rasu ƴan ƙauye suka yi ridda to sai na hali radiyallahu ta'ala an yana cikin waɗanda suke gaba gaba wajen yaƙar to shine ma da yake cewa a ga Khalid ibn al-Walid ya yaƙi murtaddai amma kuma ya aka sai da na Ali ya kiyakar su sai da na Muawiya har daga baya ma su sai da na Muawiya suka ci nasara kai a kansa sannan ga Al-Hasan jikan Annabi sallama wanda imami ne daga cikin ajimman Shi'a shi kuma ya je ba da tafaye ya ce da khalifancin sai da na Muawiya shi kuma Khalid bai kai su daraja ba shi kuma gashi ya yaki murtaddai in dai da gaske su sai da na Muawiya murtaddai ne to ashe sai da na Ali ya kuskure ce ba kuma sai na alhassan shi ma yayi abin da ba daidai ba abin da malai yake so ya nuna mana kenan mun fahimta fa yakunu nasrullahi li khalid ala al-kuffar a'zama min nasrihi li ali kenan kamar yan shi'a suna cewa taimakon Allah da ya ba Khalid ya fi taimakon da ya ba sayyidina Ali kenan domin shi sayyidina Ali da ya yaki su sayyidina Muawiya bai ci nasara akan su ba shi kuma ga sai da Khalid bin Walid ya yaki murtattai waɗanda suka yi ridda bayan annabi ya rasu sallallahu alaihi wa sallam a zamanin sayyidina Abubakar kuma ya ci nasara a kansu to a nan a zahiri idan sayyidina Muawiya da sayyidina Ali ya yaki da shi bai ci nasara a kansa ba shi murtaddi ne ya yi ridda amma bai ci nasara a kansa ba ga Khalid bin Walid shi kuma ya yi faɗa da murtaddai a zamanin sayyidina Abubakar waɗanda suka yi ridda ya ci nasara a kansu to wa Allah ya taimaka kenan sayyidina ali ko ko sayyidina mu'awiya abin nan khalidu kaga sayyidina khalidu kenan wallahu subhanahu wa ta'ala azilun la yazlimu wahidan minhuma kuma mun san Allah madaukakin sarki adili ne shi ba zai zalunci kowa daga cikin su ba fa yakunu afdala inda Allah minhu kenan sayyidina khalidu ya fi sayyidina mu'awiya falala a wurin Allah ya fi sayyidina ya fi sayyidina ali falala a wurin Allah haka yin shi a suke cewa بل إن جيوش أبي بكر وعمر وعثمان ونوابهم كانوا منصورين على الكفار كما أبن دعك سني ربوتك تبتك أتاريه رمجنون ياجن سيدنا أبو بكر دا عمر دا عثمان دا كما بكي مخنس سن ألا ياتي مسيس أخن كافرين بينما علي عاجز عن مقاومة المرتدين دا كما سيدنا علي رضي الله تعالى عنه شيكما يا جزا shin nasara a kan su sai na mu'awiya alhali ku yan shi'a kuma kuna ce musu murtaddai sun yi ridda? Kage yanzu a nan ma har tuhuma Allah kenan suke yi suna tuhumar Allah. Allah bai ba sai na Ali abin da bai masa adalci ba bai sa shi ya ci nasara a kan masu ridda ba su sai na mu'awiya. Ina jin mun gane abin da malaki ne. Malaki ayyukan kuma na inna Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma kuma Allah madaukakin sarki yana faɗi a cikin aya hukunka ba domin aya ce madaniya Allah ya ce wala tahilu wa tad'u wala tahzanu wa antum al-a'launa in kuntum mu'minin Allah yana faɗi a lokacin da ake gwabzawa tsakanin musulmai da kafirai Allah ya ce wala tahilu kada ku raunana yanzu wannan fitinar da ake ciki ta duniya da duniya ta kasu gida biyu push tun lokacin da aka yi September 11 ya kasa duniya gida biyu ya ce either to be with us or with terrorists eh ko ka zama tare da mu ko ka zama tare da yan ta'adda ya ja layi ya yi wani alhajjul batil ko dai ka zama tare da mu su ke nan su bush ya ce ko ka zama tare da su ko ka zama tare da terrorist terrorist a wajen su ne musulmai duk wanda ya ce zai musuluncin gaskiya to shine terrorist a wajen su to irin halin da ake ciki Allah madaukakin sarki ce fala tahimu wala tahimu kada ku raunana wala tahzanu kada ku shiga damuwa wa antum a'launa wallahi ku ne madaukaka amma fa ga sharadi in kuntum mu'minin in fa kuna da imani sharadin taimakon Allah ga musulmai shine su haƙƙa imani saboda abinda Allah yake nema kenan a wajen mu musulmai halin da muke ciki a duniya a yau na walakanci da tashin hankali da kage da ake mana da ziyarce da sharrora kala-kala ba mu cika sharafin imani ba amma in mun cika sharafin imani Allah ya mana alkawari wala tahilu wala tahzanu wa antum al'alawna in kuntum mu'minin wa yaqulu kuma Allah yana cewa fala tahilu وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم فلا تجد خلق غولنا وتدعوا إلى السلم كشيء أزوء زمن لاتية أزوء زمن لاتية كما زمن لاتية كرية yanzu ka kalli irin zaman lafiyar da ake takaddun zaman lafiyar da ake yi tsakanin filistinawa da isra'iliyawa daga alif ɗari tara da sittin da biyar zuwa alif ɗari tara da sittin da takwas da majalisar ɗinkin duniya ta sanar da cewa isra'ila ta zama ƙasa zuwa yau ba za ka iya lissafa zama da aka yi ba domin yin sulhu tsakanin filastinawa da kuma isra'iliyawa shi yasa wani malami ke ce masa السلام مع إسرائيل سلام السراب وسراب السلام هو قول والمياني هو قول والمياني هو كريا هو الجنو أكا كتابون الجنو يا غانا تابون الجنو wanda mutum yake hangensa a titi ya hango shi rana ce take haska a titi sai mutum ya zata ruwa ne ashe ba ruwa ba ne irin wannan shine zaman lafiya to Allah mara kuɗi ya ce ma musulmai haka وعلي رضي الله عنه دعا معاوية إلى السلم في آخر الأمر كما تاريه يا تفتت شوى سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يعني سيدنا معاوية لأزوء أي سلوه لما عجز عن دفعه an biladihi lokacin da ya gaza ya tunkuta sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala anhu daga shugabancin garinsa na sha wa talaba minhu an yabqa kullu wahidin minhu ma ala ma huwa alayhi kuma sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ya nemi cewa kowa ya tsaya a matsayinsa shi ya rike bangaren kufa shi kuma sayyidina muawiya ya rike bangaren biladish sha in kana ashabuhu mu'minina idan mutanen sayyidina ali mummunai ne wa ulaika muhtadina kama taz'umu shi'atu sannan mutanen sayyidina muawiya su kuma muhtadai ne sun yi ridda bari mu yi wani bayani kun san a musulunci mutumin da ya ridda ba ya fi ya fi wanda bai taɓa shiga musulunci ba haɗa mutumin da ya ridda shi musulunci yana da wata ka'ida baya jawo mutum da makasaki dole sai ya shigo musulunci baya la ikraha fi din qad tabayyana rushd min al-ghad musulunci bai ce dole sai ka shigo ta shigo shi ba abin da yake shine karantar da al'umma idan ka ji wani kofin musulunci sun maka sai ka karbi kalmar shahada ka koyi kuma yadda ake musulunci ka ci gaba da musulunci amma ba fita ba kuma musulunci ke da wannan ka'idar ba yanzu akwai ka'ida na federaliyya ba Najeriya federaliyya muke yi ba tsarin federaliyya ake yi yayi tsarin gwamnatin tarayya to duk jihar da ta yadda ta zauna a Najeriya ba ta isa ta ce za ta fita ba wannan ya jawo yakin ba sa sa ai wannan ya jawo yakin ba sa sa a zamanin Yakubu Gawa lokacin da Ojuku ya ƙara mafarkinsa da ya gan shi kamar shi ne basha ya zo ya ce shi za su fi jin kafar ƙasar biyafara ai wannan ya jawo aka yaji aka zub da jini saboda inyamurai sun ce ba za su ci gaba da zama a Najeriya ba to musulunci ne za a mai da shi kan wanda bi sai mutum ya zo ya ɗanɗana shi in ya ɗanɗana gobe kuma sai ce bai yi aha ka'idar musulunci ita ce in ka shigo ciki ba fita in ko ka fita sai an kashe ka ka'ida kenan federaliyya karya ta ce in ka shigo ciki ka yadda ba fita in kuma ka fita za ta yake ka sai musulunci ne za a ce shi ba shi shi a haramun ala banabilihi ala banabilihi dawru وحلال للسير من كل جنس بلبل يتي بلبل aka hana shi hawa bishiya ya ci baure yace ni kadai ne haramun in hau aure amma sauran tsuntsaye su halal ne akan jinsi musulunci ne za a ci shi a shiga yau gobe sai mutum ya fita aminu billazi menene wajhan nahar wa qulu akhirahu la'allakum kaga ni mu yahuda haka suke cewa wai yau yanzu ku shiga musulunci da asuba da safe sannan da yadda daddare kawai sai ku sai ku kafarta a to ji murtaddai shi yasa sai na Abubakar radiyallahu ta'ala anhu lokacin da aka samu waɗannan murtaddan yace wallahi ko shi kadai ne sai ya yake su mun gane ko shi ne ma ne yake cewa idan rundunar sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu su mummudai ne rundunar kuma Muawiya kamar yadda ɗan shi'a suke cewa su kafirai ne wajaba an yakuna ashabuhu humul a'launa to ya wajaba kenan magoya bayan sayyidina Ali da zama su ne al'alauna kamar yadda ayoyi biyu suka faɗi ku kalli waɗannan ayoyi ku yi witfa tafsiriya ku kalli waɗannan ayoyin guda biyu da ta'adu Imran da kuma ta Muhammad ولا تهلوا ولا تحزنوا كألا وأنتم الأعلون wanda ya san balaga anan ya san an yi hasu wa antumul a'launa Allah bai ce wa antum a'launa ba sai ce wa antumul a'launa ai la a'launa ghayrukum ko kuma la a'laina ghayrukum ba waɗanda suke madaukaka sai ku ku kadai ne madaukaka innamal a'launa antum in dai musulmai sun yi imani to su ne maɗaukaka kuma Allah zai ci gaba da basu rinjaye amma rinjayen da ake nufi ba rinjaye na gabaki ɗaya ba ana nufin in can ya balle ma musulmai to musulmai za su ci nasara a wani wajen kuma ka kalli yadda musulmai suke tafiya a yau a duniya a daidai lokacin da ake tsangwamar musulunci a duniya shin mutum ya san shin mun san cewa ba kuma inda ake shiga musulunci a duniya kamar kasashen turai a amerika an yi wani lissafi kusan kullum ana samun ba amerika alal akalli goma ya musulunta kullum mutum goma suke musulunta banda waɗanda suke bincike akan musulunci kuma a yanzu su ma akwai yiwuwar su shishigo ciki to kaga daidai lokacin da kake ganin musulmi suna cikin wannan hali na ya ko ina kawai ga ba da to amma a daidai lokacin kuma ga musulunci yana ta yaduwa ka zo an tumla alau da lafiya ke to abinda ma da yake nuna mana ‘yan shi'a idan sun ce sai da na mu'awiyya yi rinda, to su sani dai ƙarshe da aka gama gwabzawa tsakaninsa da sai da na Ali shi ya ci nasara. Kuma Allah madaukakin sarki ya ce masu imani su Allah yake ba rinjaye. To shin yanzu suna tuhumar sai da na Ali rabi Allah ta'ala an kenan su ‘yan shi'a akan cewa Allah bai baki nasara ba, Allah bai baki nasara ba, to suna tuhumar shi kenan a imaninsa. Kufin ta abin da ma da yake nufi kenan. sai malam ya ce tambaya ta tamanin inna shi'ata ta'jizu an isbati imani aliyin wa adalati lallai yan shi'a za su gaza tabbatar da imanin sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu da kuma adalcin sa wala yumkinuhum zalika illa idza qamu min ahli sunnah ba su isa yan shi'a in dai suna son su tabbatar da sayyidina ali ne imani ne in kuma suna son su tabbatar da shi ne adalci ne to ba za su iya haka ba sun zama ahalin sunna kun ji wannan ko in dai yan shi'a suna son su tabbatar ma da sai da na ali radiyallahu ta'ala imanin sa kuma su tabbatar da cewa shi adili ne to haka ba zai yiwu a gare su ba sai idan sun zama ahalin sunna لأنه إذا قالت لهم الخوارج وغيرهم domin idan khawarijawa suka ce musu da wasu khawarijawa mimman yukaddiruna aliyan aw yukaddirunahu cikin kungiyoyi lalatattu waɗanda suke kafarta sayyidina ali ko suke ba su kantar da shi suka ce musu la nusallimu annahu kana mu'minan hawarijawa su ce ma yan shi'a mu ban mu yadda sayyidina ali mummuni bane bal kana kafiran aw zaliman hawarijawa su ce su a wajensu sai da na alkafiri ne ko azzalimi ne kama ya kulu shi a fi abi bakar da umar kamar yadda su kuma yan shi'a suke cewa sai da na ali kai sai da na abubakar da umar su kuma kafirai ne lam yakun lahum dalilun ala imanihi to yan shi'a ba za su zama suna da wani dalili na imanin sai da na ali ba wa adalatihi da adalcinsa إلا وذلك الدليل على إيمان أبي بكر وعمر وعثمان أجل فاكي دليل لكي ثبت الإيمان سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان يا فتو واكيلي kun fahimci abin da malai yake sai nuna mana in kan shi'a suna sun tabbatar da sai na ala rabi Allah ta'ala an mai imani to hakan ba zai yi musu ba sai idan sun zama ahalus sunna domin me duk hujjar da za su kawo ta imanin sai da na'ari to a gefe guda kuma akwai dalilai masu ɗimbin yawa waɗanda sun fi wancan na sai da na'ari yawa wanda suke tabbatar da imanin sai da abubakar da usmanu da umar wanda kuma su sai da abubakar da umar da usmanu a wajen gidi ɗan sha ba musulmai ba kun fahimta misali shi ne ba yahude ba zai iya mai kirista raki ba sannan kirista ba zai iya mabari hude rashi ba har sai sun zama musulmai idan ba yahude yana son ya ma kirista rashi to sai ya zama musulmi domin musulmai su ne suka yi da annabi musa suka yi da annabi isa suka yi da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam su ko kiristoci a wajensu ba su yadda da annabi musa ba ba su yadda da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba su kuma Yahudawa ba su yadda da annabi Isa ba ba su yadda da annabi sallallahu alaihi wa sallam ba Yahudawa a wajen Yahudawa annabi Isa alaihi salam dan tawaye ne ga annabi Musa kuma shi ba dan halas bane a wajen su kun fahimta to kaga idan ba Yahuda yana sanye ma kirista raddi sai yayi ne sai ya dawo ya zama musulmi ya yadda da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ɗauko ayoyin qur'ani waɗanda suka yi ma kiristoci raddi akan addinin su na kiristanci kare daga nan zai iya ma kiristoci raddi a matsayinsa na bai hude sai ya musulunta sannan kirista ba zai iya ma bai hude raddi ba sai ya dawo ya musulunta ya yadda da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ɗauko hujjojin qur'ani wanda suke kare annabi isa alaihi salam game da yarfe da sharri da kage da yahudawa suka masa to haka yake ga yan shi'a yan shi'a ba za su iya ma hawarijawa raddi ba kawarijawa ba za su iya ba shi a rashi ba haske sun dawo dukkanin sun zama ahalus sunna domin ahalus sunna su ne suka yi da sayyidina abubakar suka yi da sayyidina umar suka yi da usman suka yi da ali yan shi'a su kuma sun yarda da sayyidina ali shi kadai ba su yarda da wadancan hukun ba su kuma kawarijawa sun yarda da hukun nan amma ba su yarda da sayyidina ali ba kun fahimci abin da ma ne yake nunawa so da ke in dukkaninsu suna son su yi wa juna raddi to sai dukkaninsu sun yi watsi da ake su to daga nan sai su iya ma juna raddi amma ba haka ba za su iya ba domin idan suka kafa hujja da kan misali dan shi'a ya haɗu da bakawarije sai suna muƙabala bakawarije zai ce ni na yadda da imanin sayyidina abubakar na yadda da imanin sayyidina umar misali amma sai ce shi bai yadda da sai na Ali ba. Hujjojin da sai kafa na tabbatar da cewa sai na Abubakar mai imani ne, sai na Umar mai imani ne, to sai na Ali ya shigo ciki. Mun gane ai. Shi kuma ɗan shi'a zai ce a'a shi bai yadda da sai na abubakar mai imani ba ne bai yadda da sai na umar mai imani ba ne amma ya yadda da sai na ali mai imani ne sai ya ɗibo hujjoji ya ce zai kafa domin tabbatar da imanin sai na ali to duk hujja kuma da zai kafa sai tabbatar da imanin sai na ali to ya ɗibo kuma sai na abubakar ya shiga a ciki to ina raddi zai yi kaga dukkanin su sai sun yi watsi da miyagun aƙidinsu sun dawo sun yi huku da aqida ahlus sunna wal jamaa to daga nan ne za su iya majuda rakki kuma ɗaya ya nemi ya mau ɗaya wa'azi kuka ji abin da malai yake nuna mana malai yace fa in ihtajju bima tawatara min islamihi idan ƴan shi'a suka kafa hujja a game da dalilai waɗanda suka zo masu ɗimbin yawa a game da musuluncin sayyidina ali وهجرته لهجرته وجهاده لجهادك فقد تواتر ذلك عن هؤلاء to kuma an samu dalilai masu dimbin yawa a game da musuluncin sayyidina abubakar game da hijirar sayyidina abubakar game da jihadin sayyidina abubakar kai a hijira ma hujjojin sayyidina abubakar hijirar sa yaki domin shi tare da manzon sama suka hijira tare suka tafi kuma qur'ani ya ambace shi إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه قل هذا هو أن أنا مغنى أكمل زعل سوري لسيدنا أبو بكر كما باب ولتاريه ذاك كريكوه ka goge wannan iyaka ka san da yake in shi a shekaru ne sai malaman suke cewa ai dalilin da ya sa sai dina abubakar manzala da kuma ya fita da shi saboda tsoron sharrin sai ya san in ya bar shi a gida to zai kwance masa zani a kasuwa haka suke rubutawa wai shi ya sa manzon sama ya ce masa su su mutane saboda bai san ya bar shi a gida in ya bar shi a gida to sai je ya haɗa baki da kafirai to sai ta ce musu ai sai bina abubakar ya san da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi hijira da kwanaki shi kada ya faɗa mawa shi kada ya faɗa mawa yace Allah ta'ala ya umarce shi da yi hijira domin kafirai za su yi shirin kashe shi sayyidina abubakar yace to ni na ɗauki nauyi na ɗauki nauyin duk wahalhalin tafiyar da za a yi abin hawan da za a yi da abincinmu da duk abin da za a bukata a hanya ni na ɗauki nauyin haka suka bar abin tsakaninsu su biyu har ranar tafiya ta yi kuma suka fita su biyu kuma sai na abubakar radiyallahu ta'ala anhu da sai da manzo Allah sama ba su san hanyar da ta fi sauki ba suka samu wani sai na abubakar ya sauki nauyin sa ya biya shi ya musu jagorancin tafiyar kuma suka kai har suka ci nasara suka kai madina salin alin to ina tsoron munafunci a nan kuma duk mutumin da baka yarda da shi ba ai idan baka iya barin shi a gidanka ba to ba za kuma ka iya ɗauka shi ka ce ku yi tafiya tare da shi ba kai tafiya da ana ɗan ai ai gara ma ka bar shi a gida tun da kai ka tsira duk abin da zai faru a gidan ya faru tun da kai ka tsira kuma so tari kai ne ake nema a lokacin manzo Allah sama ake nema domin da kafirai suka je ai sun ga sayyidina Ali yan shi'a suna da wannan riwayar ahlus sunna ma suna da wannan riwayar cewa manzal sama ya bar sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu akan gadansa aka ce da suka zo sai suka ga sayyidina ali wasu suna cewa shi ne saboda sayyidina ali ya kama da manzon Allah sallama wasu kuma suna cewa ba shi bane sai ɗaya daga cikin su yake cewa a shi fa yau shekarun shi fa hamsin da uku lokacin da manzon sama ya yi jawa shekarun shi hamsin da uku shi kuma sai na ali lokaci yana dan yaro ko auren fari da yi ba sai ba shi bane wannan yaro sai suka kare shi matan manzon Allah ta sallama kuma gidan sai na abubakar suna nan sannan duk dangin manzon Allah ta sallama suna nan ba a musu komai ba shi kadai dama suke nema kuma Allah ya umarce shi da hijira yin hijira to kaga wannan shi zai kore maka wannan shi wannan ƙaryar tasu cewa wai waliyazu billah ya ɗauke shi ne saboda tsohon munafarcinsa su tun yadda ba ya fita da shi ba su da inkari wato ka san aƙidin shi'a aƙidin shi'a ba sai da aka riga aka kirkiro su sai da aka kirkiro su gaba ɗaya aka gina su sannan sai aka tafi a je can a nemo musu shubaha a je can a nemo musu shubaha aƙidin sun gaba shubuhohin shi yasa ake samun tukka da warwara a shubuhohin sai da aka samar da aƙidin sannan to ya zamu mu kare waɗannan aƙidin namu ba ba ba ba ba ba ba kariya ba ce ta rigayi ta rigayi aƙida sabanin musulunci shi kariyarsa da dalilansa sun gabace shi shi yasa qur'ani ya rika sauka tare da musulunci ranar da aka gama saukar da bayanan musulunci sai Qur'ani ya gama sauka sai aka ce al-yawma aqbaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan amma a cikin shi'a su sai da aka kafa su to daga nan sai aka je to mu je mu nemo musu hujja mu ne mu je mu nemo musu hujja sai aka sai a je to ai aya kaza za ta iya ba mu kariya mu dauko ta hadisi kaza zai iya ba mu kariya mu dauko shi wayau kaza da falsafa kaza da mantikiya kaza da jadaliya kaza duk za su ba mu kariya to bari mu dauke su to shi yasa a cikin tafiya ana cikin tafiya ana cikin tafiya sai kawai ashe allallan kafo kafa su ne aka aka aka yi dogaro da su sai kawai bal ya kaji an balli sun wata shubha da yan shi'a za su kawo wallahi da za ta dai su kai karatu ba amma shi dan lokaci kaɗan kana zo kana shan shayi za ka warware wannan shubha ta su mun fahimta ai to kaga waɗannan wannan shine abin da malai yake nufi yake mana bayani akan su yace bal tawatar islamu muawiyata kai musuluncin muawiya ma shiga musuluncin sa ai hakikai sun kai matsayin mutawatirai wa khulafa ibni umayyata kai hatta khalifofin ma bani umayya an san musulmai ne su tarihi ya tabbatar da haka wa bani al-abbasi sannan khalifofi ma na bani al-abbas wannan duk yan shi'a suna faɗa da su su kansu duka waɗannan da ba sahabbai ba ne masu musuluncin su ya tabbata wa salatihim haka nan ma sallar su da suka riƙa yi a matsayin limamai waɗannan khalifofin hadisi sun zo a matsayin mutawatirai wa siyamihim mutane ne masu azumi wa jihadihim da jihadin su lil kuffari da kafirai duk wanda ya tabbata ما يجي فإن ادعوا في واحد من هؤلاء النفاق yace idan suka ce ma ɗaya daga cikin waɗannan da aka ambata munafiki ne shi amkana al-khariji an yadda'i fi ali lin nifaqa to ba kawarije ma zai iya cewa sai dana al-muha sai dana al-munafiki idan aka haɗu da sai shi'a da ba kawarije ana musu to idan ɗan shi'a zai ce waɗannan da aka ambata dukkanin su munafikai ne to shi ma ba kawarije yana da shubhar da zai iya ɗaukowa ya ce sai dana ali radiyallahu ta'ala anhu ma munafiki ne wal iyazu billah mun fahimta ai وإن ذكروا شبهة وإن وإن ذكروا شبهة ذكر ذكر ما هو أعظم منها idan ƴan shi'a za su ambaci wata shubha shubha ita ce magana mai hudar da wanda bai da tunani sai ya ɗauka an kafa masa hujja ita ake ce mata shubha shubha kenan magana wadda in aka yi ma mutum mai karamar kwakwalwa ko wanda ke da karamin ilimi shi kenan sai da ta an kafa masa hujja an kafa masa dalili to duk dan bid'a duk dan bid'a dama yan sandanta su ne shubuhoyi ladewa a lungu ya samu wanda bai yi karatu ba wani ma bai san baki ba huhun ma'ahu la sharqiyyan wala garbiyyan sai ya same shi ya kuke shi a lungu sai ya kama shi waɗannan rudanin ta ce ai kaza ai kaza ne ba sai ya ɗauko maka sai ce gashi sai ce maka ko kuma ya ce maka ma ai a cikin sayyidul buhari an ce kaza ko kila ba bai taɓa ganin sayyidul buhari ba makaryaci sai ce maka yana cikin sayyidul buhari ya ji a kaset ko ya ji a labari ko ya ji a lecture shi ke nan zai zai ce maka ya akwai a cikin sayi bukhari an ce kaza shiga sayi bukhari ne nomo shi ke nan sai a yi na wani ya ce wanda ya ce wallahi in ban nuna wajen nan watan kunya ta ya tsaya wallahi in ban nuna wajen nan watan kunya ta ya tsaya kuma wallahi haka an ce littafin bai buɗo ba ba watan kunya shi ba har rana da awa da minti da saban ɗin kunya shi sai da suka tsayi kana shi ne irin wannan to da ƴan uwa mutum ya gode ma Allah kuma ya ta roƙon Allah ya tabbatar da shi akan as-siratul mustaqim wannan shine babban abin da ya wajaba mutum ya roƙi Allah madaukakin sarki a kansa ya samu husnul khatima amma tabbas dukkan wata mummunar aqida to ba za ta iya yin raji ta kara musulunci ba kuma mu sani ƴan uwa wannan tabbataccen abu ne da ke faruwa muna gani dukkaninmu muna gani wallahi tallahi ma waɗanda suka damu musuluncin nan ya gyaru ya tabbata ya zama ya samu rinjaye a ban kasa sai ahadu sunna su kadai ne suka damu da cewa musuluncin nan halin da yake ciki da damuwar da musulmi suke ciki a ko ina a duniya ba wanda zaka ga ya damu ba ahadu sunna ahalus sunna su ne duk ciwo na musulmai kuma ahalus sunna suna da wani adalci yanzu misali mutanen iraki akwai jihohinsu irin su fallujah irin su anbar irin su ga sunan jihohin da ba na shi'a ba irin su al'anbar in ka ce ahalus sunna ana magana ahalus sunna wanda ba in shi abu ba kenan domin lafazin ahalus sunna biyu ne akwai lafazin ahalus sunna al'am akwai al'kha idan aka ce lafazin ahalus sunna al'am shine lafazin waɗanda duk ba in shi'a ba wanda suke cewa la ilaha illallah ana ɗaukar su a matsayin ahalus sunna a kasan duniya to su kuma idan ka shigo akwai sufaye akwai kaza akwai kaza akwai kaza to ahalus sunna na gaske الخاص أهل السنة الخواص suna damuwa da abin da ke faruwa hatta da abin da ke faruwa hatta da sufaye yanzu ahlus sunnan da ake faɗi na iraki ba fa dukkanin su bane ahlus sunnan gaske akwai sufaye a cikin su daidai lokacin da ake ta waɗannan rigimin sun ta maulidi suna ta maulidin su ana ta kakkashe su yan shi'a na kashe su a iraki suna ta maulide-mauliden su ahalin sunna kuma sun damu da wannan kuma ba su shiru ba akwai manya-manyan malaman ahlus sunna sai da suka ka magana da bakulan su a kudubobin su na juma'a cewa ba su yadda da abin da ake ma waɗannan ba to ahlus sunna shi ce da wannan zuciya suke da wajen su suke da wannan zuciya wani wanda yake ba su ba ba yi da irin wannan tunanin su saura sun yadda duniya ta kone musulmai su kone kai akwai wanda in fa za a ba shi kuɗi fa a ce musuluncin nan gabaki dai a rusa shi zai iya cewa to ai a rusa shi ma an rusa ma a yi wani ma a yi wani sabon musuluncin tunda ne da kuɗi to shi ne waɗannan bayanan da ake mu mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye ta duk Allah ya dora mu akan gaskiya ya tabbatar da mu akan ta kuma ya kashe mu akan ta fitinin da suke faruwa a kasashen musulmai Allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙa musu yan uwanmu da suke jahohi guda uku wanda fitinu suna ta ƙaruwa a cikin waɗannan jahohin kullum tashin hankali ke faruwa Adamawa da Yobe da Borno Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo musu ɗauki Allah madaukakin zaki ya kawo musu taimako Allah ya taimake su akan abokanan gabansu waɗanda suke tayar da waɗannan fitilu Allah madaukakin suke tona musu asiri Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga sharri da makirci na ciki da na waje Allah madaukakin sarki ya mana maganin waɗanda suka fi ƙarfin mu kuma azzalumai ne su Allah ya ba mu shugabanni na gari waɗanda za su tsaye da adalci a ban ƙasa su tsara kuɗin al'umma kuma su yi abin da al'umma ke bukata na ci gaban ƙasa ba waɗanda za su ci gaba da huta ƙasa ba Allah madaukakin sarki ka kama ƙasar Najeriya ɗauki ya Allah mana kuma zaki kawo da shugabanni na gari ka taimake mu canza halayen mu sannan ka ba mu shugabanni na gari wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.